أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوغ وتن بيو وتن safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 22 ga watan tara a gregorian kalanda 2020 wannan shine kaset ɗinmu na 20 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na Doktor Al'allama Abdulazim Albadawi Allah maɗaukakin sarki ya kai haske da rahama kabarin shi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna nan a cikin babin ma yustahabbu lahul wudu'u abin da an so mustahabbi ne a yi alwala a kayansa, wato an so a ce a yi alwala a kan abun ba wai an wajabta ko an tilasta ko kuma an karhanta cewa kada mutum ya yi wannan abu ba tare da ya yi alwala ba amma akwai wasu abubuwan da suke iya ɗaukar wajabci akwai kuma waɗanda ba sa ɗaukar wannan wajabci ɗin ala ayi halin dai waɗannan abubuwa da muke ji wanda malam yake lissafo mana an so a ce mutum kafin ya yi su ya yi alwala a daga farko mun ji zikirullah wato ambaton allah yana da kyau a ce mutum kafin ya ambaci Allah musamman kuma ambatan Allah na karatun alkur'ani yana da kyau ya zamanto akwai wato alwala tattare da shi kuma da tsafta da kuma akalla aswaki da shauransu a sannan mun ji annau idan mutum zai yi bacci ya ainihin wato yi alwala mun ji hadisin abu sa'idin al-khudri wanda a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abun nan kai albara'u bin azib wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa a ina ganka idan ka zo zaka yi sallah ko zaka kwanta bacci ka yi alwala irin alwalar sallah sannan ka kwanta a gefen ka na dama sannan ka karanta Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika har zuwa karshen addu'a abu na uku shine yau za mu tashi ina jin aljunubu ko aljunub ana so mutum idan yana da janaba to ya ainihin wato yi alwala kafin ya kwanta bacci ko kafin ya ci abinci ko kafin ya yi wani abu daban a zama da janaba a jiki musamman janaba ɗayan biyu imma dai daga matarka imma kuma mafarki to idan mutum ya zauna da ita bai yi wanka da wuri ba ko don saboda tsananin sanyi ko kuma saboda wata larura ta rashin lafiya ko wani makamancin haka wannan babu laifi amma idan za ka zauna da ita to an fi so ka yi alwala an gane magana da kyau ko wannan shine abin da bayanin yake so ko kuma malam yake so ya fito mana da hina bayani lallai an fi so ka yi wanka ka wanke wannan janaba amma in misali ba za ka wanke ba saboda wata larura to akalla ya zamto akwai alwala tattare da ke jama'a kuna fahimta malam ya ce idan arada an yi akula au ya shiriba أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة wato an so mutum ya ainihin wato yi alwala idan yana da janaba malam ya ce idan arada an yi akula idan mutum ya yi nufin zai ci abinci au ya sharaba ko kuma mutum ya yi nufin zai sha abin sha au ya nama ko kuma mutum ya yi nufin zai yi bacci idan mutum yana so zai yi bacci ana so ya ainihin wato yi alwala ana, ana, ana ganewa au yi wa'awidal jima'a ko kuma idan yana so ya koma wa matarsa ya sake kwanciya da ita ya sake saduwa da ita bi ma'ana ya sadu da ita kuma sai ya buƙaci zai sake komawa ko ita ta buƙaci ya sake koma mata to sai ya sake sai ya alwala kafin ya koma an aishata radiyallahu anha qalat kana annabi sallallahu alaihi wasallama idza kana junuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama injina na Aisha Allah ya kara mata yarda tace manzon Allah ya kasance idza kana junuban idan annabi yana da janaba fa arada an ya akula sai annabi ya buƙaci zai ci abinci ga janaba a jikinsa kuma yana so ya karya ga janaba a jikinsa yana so ya ci abincin rana ga janaba a jikinsa yana so ya ci abincin dare au ya nama ko kuma annabi yana so ya ainihin wato yi bacci tawadda'a wudu'ahu lis-salati sai manzon Allah ya yi alwala irin alwalar sannan ta ainihin wato me ta sallah an gane magana da kyau ko manzo Allah sai ya alwala irin alwalar sallah sannan sai ya ci abinci ko ya yi baccin ko kuma ya ainihin wato koma wa iyalansa ko wani abu makamancin haka wannan shine abin da aka fi so in so samu ne a yi haka amma idan misali ka koma wa iyalinka ba tare da kayan alwala ba wannan babu laifi ba a ce kayi laifi ba haka in ka ci abinci da janaba a jikinka ka ci abinci ba ka yi laifi ba haka idan ka kwanta da janaba ba ka yi laifi ba amma dai an so a ce akwai alwala kafin kai waɗannan abubuwa guda uku na fata kuna fahimtar magana saboda kar wani ya fahimci abin a murɗe cewa an hana mutum ya ci abinci idan yana da janaba ko an hana mutum ya yi bacci idan yana da janaba ko an hana mutum ya sake komawa iyalinsa idan yana da janaba wannan ba haka magana take ba mustahabbanci ne istihbabi ne idan mutum ya hakan babu laifi kawai abin da muke cewa shine idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi abu ko yana yin abu to abin da malamai suke cewa shi ne kar ka ɗauki abin a babin je kana yi ka ma'ana ko in yi ko kar in yi duk ɗaya a wallahi ba ɗaya ba ne ina fata kun fahimci magana a ko kaɗan ba ɗaya ba ne ka yi ɗin shi ne ya fi a kan karkayi jama'a kuna fahimta wani yankan ɗauki abin a babin cewa ko oho to gaskiyar magana wannan ko oho ɗin matsala ce a malamai suka ce duk da cewa wani lokaci annabi yakan bar magana bai faɗi dalili ko hikimar yinta ba amma babu wata magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu hikima ko kuma wata sirri da annabi ya sa ya ce a yi wannan abu shi yasa a ita magana ta ɓangaren in mutum zai koma wa iyalinsa ya yi alwala fal ya tawadda baina kuma wudu'an tsakanin jima'i na farko da na biyu ya yi alwala a cikin ruwayar banda wannan ruwayar da yanzu muka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa innahu anshatu lil auda fa'innahu an shatu lil'auda wato yin alwala tsakanin saduwa ta farko da ta biyun ya fi bayar da nishaɗi tsakanin mata da miji za ka yi ko ba za ka yi ba na fata an fahimta yanzu kaga sirrin ya fito ko to wasu malamai sun ƙara sun ce ba ma maganar nishaɗi ma'ana daɗi na sake komawar ba ka gwada in ka koma ko ba za ka gwada ba yauwa ka gwada in ka koma kuma Allah ya sa irin aminu ne kai ko irin waye ɗayan ne aran mama na mutala liman sai ayoyi ba mata kwai ayoyi kam an gane ko to kaga kai babu practical kenan aran ma ba practical yau oh haka fa to kaga in ka zama irin chief imam ko kuma na'ibin imam na kamsu salawat ala murtala to akwai kira'a kan Allah ba da lada to kaga nan ba practical amma idan Allah ya sa yawwa to shine don haka sai a gwada manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu an shatul auda ya fi ba da nishadi wajen komawa to sai malamai suka ce banda ma nishadi din akwai abubuwa da yawa da alwala ai mun sha faɗa muku cewa alwala tana da albarka to a fannin saduwar banda maganan nishadi suka ce idan Allah ya sa a wannan saduwar da aka yi alwala aka samu ciki ya shiga to kaga albarka ku a cikin wannan da na fata an fahimta kaga kariyar shedan da Allah zai kare wannan dan daga shedan da kai da mahaifiyarsa da dan da aka samu duk za ku samu kariyar shedan da izinin Allah Allah zai kare ku daga sharrin shedan to kaga akwai hikimomi da yawa to haka idan ka kwanta da alwala ai mun faɗa muku cewa ya tabbata kamar yadda wahid abdulsalam bali ya kawo a cikin dariqu salihina ila rabbil alamina da yazo yana magana akan falalar yin alwala yake cewa ya kawo ruwaya ingantacciya da ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi alwala sai ya kwanta to wakkala Allahu alaihi malakan Allah zai wakilta wani mala'ika akan shi duk lokacin da mutumin ya farka ko ya yi juyi sai wannan mala'ika ya ce Allahun magafirli fulanin fa innahu ba ta tahira ya Allah kai wa wana gafara domin ya kwanta da alwala ya kwanta da tsarki to kun ga kenan cewa ka yi bacci da alwala ita ma akwai hikima ko babu akwai hikima hikimar ita ce mala'ika zai zo ya yi gadinka sannan bayan yana gadin ka kuma duk motsin da kai da juyin da kai zai ta maka addu'a da neman gafarar ubangiji to yanzu muna sakaci ko ba ma yi muna yi muna asara babba rashin samun addu'ar mala'ika a kanmu wanda inda muna yi da kowannen mu nan in dai ka je ka kwanta da alwala to manzo Allah ya ce mala'ika ne zai gadin ka kuma zai dinga sawa Allah yana maka gafara cikin addu'o'insa an gane magana da kyau ko suka ce a ɓangaren in za ka ci abinci kuma ka yi alwala in kana da janaba shi ne galibi mutum mai janaba to bai cika samun kariya daga jefe-jefen sihirce-sihirce da tsafe-tsafe da shauransu ba saboda wannan najasar da wannan janabar tana jikinka don haka duk hayaniyar da aka watso ma sai ta ɗan fare maka to idan misali an sa wata guba ko wani sihiri cikin abincin da zaka ci sai kai alwala kafin ka ci ina fata an fahimta to da izinin Allah Allah zai kare ka daga wannan abin da ake nufin ka da hi na mugun abu suka ce wannan shi ma hikimar da ke cikin haka kenan ala ayi halin kamar yadda muka faɗa babu wani abun da annabi ya ce a yi face akwai alheri cikin wannan abun haka kuma babu abun da manzan Allah ya ce a bari face cikin barin wannan abun akwai menene ne akwai alheri saboda ka karka ɗauki abin da wasa ko ka ɗauki abin cewa ai ba ma wani abin da za a mai da hankali ko a damu da shi ba ne abu ne abin damuwa tun da annabi ce a yi allah ya ba mu ikon yi da aikatawa to shi ne wani ammar bin yasirin ko radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallama rakhasa lil junubi إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة daga sahabi Ammaru dan Yasir Allahu akbar dan kana neman sahabin da ya ci bakar wahala da hi da iyalansa ka je ka samu Ammaru ka ji tarihinsa karanta siru a alamin nubala karanta alfitnatu baina sahaba fitinar da ta faru da sahabbai karanta karanta karanta karanta duk wata littafi da yake magana akan kissa karanta rijalun wani sa'un haular rasul ka ji waye ammaru dan yasir har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai idan ya zo wucewa ya ga ana wahalar da iyalansa yakan cewa isbiru ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna ku yi haƙuri ya ku ‘ya'yan gidan yasir makomar ku aljanna ce saboda a lokacin annabi yana ji yana gani bai isa ya kwase su ba ba shi da ƙarfin da zai iya kwatar su kafirci ne yake ci a lokacin musuluncin ba shi da ƙarfi sahabban ba su da yawa da haka suna ji suna gani ake ɗanɗana musu mugunyar azaba amma Allah baya da suka iya saboda ga sun yi kukan kura tun aka yi kukan damusa a kansu duk kwaf ɗaya za a yi musu gaba ɗaya jama'a kun fahimci magana da haka annabi ya ta ba su haƙuri har sanda Allah ya kawo musu fawa da ƙarfi Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama a kan su fito su yaƙi waɗanda suke ainihin wato zaluntarsu udhina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah ya ce an yi izini ga waɗanda ake yaƙarsu ake cin mutuncinsu ake wahalar da su saboda an zalunce su kuma Allah ya yi alkawari zai taimake su to daga lokacin ne suka ainihin wato samu sa'ida amma irin wahalar da Bilal ya sha Bilal za a kwantar da shi a Sahara akwai wasu duwatsu a Madina ana ce musu harra suna nan tsakanin Makka da Madina idan zafin rana ya rana har burtsowa suke daga cikin ƙasa saboda tsabar zafi yadda kasan garwashi haka su ga kuma madina da makka da zafin rana mala kwanakin baya da aka yi wani zafin rana sanda ya kai 45 degree celsius kai kasan abin ya kai ya kusa ya raba biyu fa 45 degree celsius ko 41 degree something like that to guri ne wanda yake da zafi ga sahara ba inuwa babu bishiyoyi sosai biwadin ghairi zi zar'in ko haka Allah ya ambata gurin wadin ghairi zi zar'in wani kwari ne wanda ba ma'abocin shuka ba in banda duwatsu da yashi babu komai a gurin to amma haka aka dinga kwantar da sahabban nan malam ana ɗanɗana musu mugunyar azaba to iyalan yasir da yasir ɗin kansa sun sha wahala a hannun kafirai Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdaus to ammaru dan yasir yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junubi manzon Allah yayi sauki wa mai janaba idza arada an ya akula idan ya so ya ci abinci aw yashraba ko idan ya so ya sha abin sha aw ya nama ko idan ya so ya yi bacci an ya tawadda a wudu'ahu lissalah ya yi alwala irin alwalar menene sallah ta haka idan kana da janaba kana buƙatar ka ci abinci ko ka ainihin wato yi bacci ko kuma ka sha abin sha to shikenan sai ka yi alwala kafin ka ci ko ka sha ko ka yi bacci wannan yana da matuƙar muhimmanci kamar yadda muka ambata wa na abi sa'id radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ أو أن الرواية هكا يزو أما دي رواية يزو فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعودة كما عندما كفر صحابي أبو سعيد الخدري الله يحدى مدى أبو سعيد الخدري أتكين جنة الفردوس yake cewa ya karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ata ahadukum ahlahu idan ɗayan ku ya je wa iyalansa thumma arada an ya'uda sannan ya nufaci zai sake komawa falyatawadda to yayi alwala kamar yadda muka faɗa annabi ya ce tsakanin saduwa farko da ta biyu sai ce domin hakan ya fi ba da nishaɗi an gane? daga cikin guraben da ake so a yi alwala akwai ƙablal gusuli sawa'an kana wajiban aw mustaha'an mustahabban ana so a yi alwala kafin a yi wanka wankan nan na wajibi ne ko na mustahabbi hatta wankan da kake na fita kasuwa in so samu ne ka fara yin alwala a ban ɗakin sannan sai ka yi wanka idan wankan janaba ka zo ana so ka fara ɗaura alwala ka yi tsarki ka ɗaura alwala sannan sai ka yi wannan wanka haka in wankan juma'a ne haka idan wankan sallar idi haka in wankan a sallar roƙon ruwa ko dai wani a makamancin haka ko wankan kisfewa duka ana so mutum ya yi alwala a lokacin wankan amma idan mutum ya yi wankan daga baya zo ya alwalar wannan babu laifi kamar yadda malam mai ahalari da ya zo yana magana akan wankan janaba ko ina jin mai kawa'idi ne ya ce idan ya jinkirta ta ila akhiril gusul zuwa ƙarshen wankan babu laifi ina fata an fahimta to amma dai ana so dai lalle ya zamanto akwai ayi alwalan kafin wanka an aisha ta radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة daga nana Aisha Allah haɗa mu da nana Aisha a aljanna take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza ghatasala min aljanaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance malamai suka ce idan hadisi ya zo da siga ta kana ya kasance sai suka ce to wannan ya nuna kamar abin ya lazumci rayuwar manzon Allah kusan babu wani lokaci da wannan abin zai kama shi bai yi wannan abin ba duk inda kaji an ce kana rasulullah an gane ko to ya nuna wannan abin ya lazumci rayuwarsa kowanne lokaci a rayuwarsa yakan yi wannan abu wasu malamai suka ce idan kuma ka ji an ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza lallai annabi ya ce kaza ko ya aikata kaza suka ce wannan abin bai wuce sau wani lokaci bai faru bai lizinci rayuwar manzon Allah kowane lokaci ba an gane amma daga kaji siga ta kana tazo to wannan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan abun a cikin kowane lokaci na rayuwarsa idan wannan abin ya zo giftawa nana aisha take cewa manzan Allah ya kasance idza gata salamin aljanaba idan yazo zai yi wankan janaba yabda'u abu na farko da annabi yake farawa yana farawa ne fa yagsilu yadayhi sai ya wanke hannayen shi tukunna summa yufrigu bi yaminihi ala shimalihi sannan sai ya kamfato da hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ya wanke su ma'ana ya kamfato da hannunsa na dama sai shi hada sai wanke hannunsa na hagu fa ya gisilu farjahu sai ya ainihin wato wanke al'aurarsa malamai suka ce akan kira al'aurar namiji farj kamar yadda ake kiran al'aurar mace farj domin abin da ake nufi da farj a larabci shine tsaga an gane ko tsaga to ai kamar yadda gaban mace yake kamar tsaga ne to haka ai kan gaban namiji ma akwai wani abu kofa kamar tsaga haka ne ko ba haka ba to shi yasa sai ake kiransa da wannan suna duka ya tabbata arwayoyi da yawa akan kira al'aurar namiji farj akan kuma kira al'aurar mace farj saboda abin da yasa aka kira su din kusan suna kama da juna ko kuma a ce duka abu ne guda daya jama'a na fahimta fa yagsilu farjahu sai ya wanke al'aurar shi ثم يتوضأ وضوءه للصلاة sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai yayi alwala irin alwalan nan dai da ka sani ta sallah to wannan alwala annabi yake yi to kaga wannan ya nuna kafin yayi wankan sai wanke hannayensa yayi tsarki sannan sai kulla menene alwala to daga nan kuma sai wanke bangaren ko kuma ya turmutsa ainihin wato hannunsa ya tsoma hannunsa a cikin ruwa sai ya turmutsa a kansa yukhallilu biha usula sha'rihi ya mummutsuka tushen gahinsa sannan sai ya ɗebi kwarfar ruwa uku da hannunsa na dama ya wanke kayinsa tare da fuskarsa ku lura wajen ɗiban ruwa a wanke kayi ba hannu biyu fa ake sawa ba haka malamai suka tabbatar kuma haka ruwaya ta tabbatar kaffahu aka ce ba a ce kaffaihi ba tafin hannu za ka sa sai ka kwarfa sai ka zuba a kayin kamar mutsuka da fuska duka ka sake kwarfowa idan buɗaɗɗe ne in kuma buta ne sai ka tsiyayo ka cika hannu sai ka wanke kayin sau nawa sau uku sannan sai ka wanke ɓangaren dama ka dawo ka wanke ɓangaren ina ɓangaren hagu wannan idan za ka yi wanka ne ala sifatil kamal a bisa siffa ta kamala ma'ana ka yi shi keke da keke ɗaya bayan ɗaya bi da bi to sai ka yi haka in ko ba wannan za ka yi ba daga lokacin da ka shigo ban ɗaki ka karkata ainihin wato abin wankan ka wanke ka tsiyayo ruwa ka wanke hannunka sannan ka ɗebi ruwa ka wanke al'aurarka zuwa cibiyarka ma'ana ka yi tsarki kenan to daga nan babu maganan ka sa hannu ka turmutsa gashinka ba maganan ka ɗebi ruwa kwarfa uku ka wanke kayanka kawai sai kai ta ɗiba kana watsawa a ko'ina a jikinka an gane magana da kyau ko to wannan in kai shi ma siffar wankan tayi in kuma ka ga dama ka yi yar gaba ɗaya in ka shigo babu tsarki babu alwala babu sa hannu a kaya a turmutsa gashi ba ɗiban kwarfa a wanke kayi sau uku babu wanke hannun ɓangaren dama babu wanke ɓangaren hagu kana shigowa ka ƙulla niyyar za ka yi wankan janaba kawai sai ka yi bismillahi sai ka yi ta ɗiban ruwa kawai kana anta yawa a kayanka ya halatta wankanka ya yi daidai jama'a kun fahimci magana da kyau ko ya yi daidai kai idan shawa ma kake da ita yi bismillah kawai ka murɗa ta sai ka danna kayanka a ciki kawai a ci gaba da tafiya na fata an fahimta ya halatta amma in za ka yi ne ala sifatil kamal kamar yadda muka faɗa shine za ka bi wancan hanyoyi ka yi alwala ka yi tsarki ka yi kaza ka wanke gefen dama ka wanke gefen hagu ka turmutsa gashi hannunka ka wanke ɗebi kwarfa uku ka wanke kayanka ka dawo ka wanke ɓangaren dama ka sake wanke ɓangaren hagu da dai sauransu wallahu ta'ala a'lam Allah shirye da mu shine don haka yake cewa sun matawabba'a wudu'ahu lis-sala sannan manzon Allah ya alwala irin alwalar sallah abu na biyar da ake so a yi alwala a kansa ba wai wajibi bane amma an so a yi alwala shine aklu ma massathu naru cin abin da duk wuta ta taba shi to almasu wannan irin masu masul hissi ko kuma masul ma'anawi idan an ce masul hissi wato ana nufin mubasharatan wutar ta taba jikinsa shine kamar gashi kenan to idan ka ci duk wani abin da aka gasa shi wanda wuta kai tsaye ta taba shi to sai kaya ya alwala jama'a kun fahimci magana in an ɗauki wannan ma'anar idan kuma ya zamanto masul ma'anawi ne wato ma'ana ne wutar ta taba amma mubasharatan ba ta taba ba misali abin da aka dafa ai kaga akwai shamaki tsakaninsa da wutar wutar ba ita ne ta taba shi ba tiririnta ne da zafinta ya sa ya dahu haka ne ko ba haka ba misali kaga kenan in ka ci tuwo ma shi kayi alwala tunda kaga tuwo ai masul ma'anawi ne ai ba masul hissi ba ne ko na fata an fahimta yawwa wutan ne ta taba shi a bisa ma'ana amma ba wai mubasharatan ita ne ta taba shi kai tsaye ba to a karkashin wannan kenan idan ka ci tuwo ma sai kayi alwala to wasu malamai kuma sun tafi akan wannan magana cewa ana nufin kowace irin tabawa ne wuta ta wa abu duk abin da wuta ta taba shi ko ta dafa shi ko ta gasa shi ko ta soya shi to in ka ci sai ka sake alwala a ƙarƙashin wannan suka ce abin da kaɗai idan ka ci ba za ka yi alwala ba shine duk abin da wuta ba ta taɓa ba misali in ka ci gyaɗa ba soyayya ba ɗanya ko ko ka sha mangwaro ko ka sha lemu ko ka ci ayaba na fata an fahimta wani abu dai ɗanyi idan ka ainihin wato ci suka ce ba sai ka yi alwala ba amma in dai wuta ta taɓa abin ko masul ma'anawi ko masul hissi suka ce nan kuma sai ka yi alwala amma wasu malamai suka ce a ana nufin wanda wuta ta taba ne kai tsaye duk abin da aka gasa shi na fata an fahimta duk abin da aka gasa shi ko kuma aka turmutsa shi a cikin rubudin wuta ya dahu da wannan rubudin to in kaci sai ka ainihin wato ya alwala to ala ayi halin bari mu je zuwa karatun ne so sai mu fitar da sauran matsalolin a can gaba li hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار saboda hadisin Abu Huraira Allah ya dauka madaukakin sarki ya hada mu da Abu Huraira a cikin Jannatul Firdaus Abu Huraira yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa tawabba'u mimma massatin naru ku yi alwala ga dukkanin abin da wuta ta taba in dai wuta ta taba abu kuka ci to lalle lalle ku yi alwala da haka idan ka ci gashasshiyar naman alkasim ko wannan tsinke lafta laftan nan ka je kuka zuge uku da kai da iyali to an gama sai ka ce to maza a tafi ban ɗaki me za a yi mai gida ka ce alwala me dalili ce hadisin abu huraira annabi ya ce mun ci abin da wuta ta taba mu yi alwala na fata an fahimta wato fa wallahi duk wannan gata ne fa annabi yake mana kai dai musulmi kar ka zauna baka da tsarki tsarki yana daga cikin babban makamin musulmi a rayuwarsa yana daga cikin kuma abin da ke jawo yardar ubangiji ba ku ji annabi da ya zo ba da umarnin ai aswaki ba sai ce fa innahu mataharatul lil fami wa mardatul lirabbi shi aswaki abu na farko amfaninsa shine yana tsaftace mai baki sannan kuma yana jawo yardar mai ubangiji to in har na yarda ina neman yardar ubangiji a ya kamata ina nin aswaki a rayuwata haka ne ko ba haka ba ko da zan yi buroshi na wanke baki na yi ta kamshi masha Allahu tabarakallah amma dai ya zamto akwai kuma wani aswaki da na rike wanda hi kuma kawai don neman yardar Allah ne nake ne goga shi to haka duk abin da annabi ya faɗa ɗin nan kamar yadda na faɗa muku akwai wani hikima imma annabi ya bayyana hikimar imma annabi bai bayyana ba yasa su sahabbai yadda suke da manzan Allah su suka ce idan annabi ya ce a yi abu ba sa tambaya me hikimar yin hakan su sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yiwuwa ya bada wani umarnin da ba hikima a ciki sai dai in ya ga dama zai bayyana muku me hikimar in ya ga dama kuma sai ya shiru da bakin shi akan bayyana ne dan a faɗaitar da mumine su aikata akan yi shiru ne wani lokaci kuma dan a bambance tsakanin masu rungumar maganar manzon Allah da wanda za su watsar don wani hi kawai roman yake nema in dai za a faɗa a yi shiru bai ji roman da ke ciki ba to ba zai yi ba to sai a faɗi roman sai ya aikata ko haka da ko ba haka ba wani kuma yana nan imaninsa ya kai shi kawai daga an ce annabi ya ya san akwai romo ko an faɗa ko ba a faɗa ba jama'a kuna fahimta don haka daga an ce annabi ya ce a yi kawai shi kenan kawai ba magana ɓata lokaci kuma haka ake so duk musulmi ya zama an gane magana da kyau ko tunda dai ai Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake a biyayya gare shi ya ce wa in tuti'uhu ta hatadu in kuka bi shi shiwa manzan Allah ta hatadu za ku samu shiriya kalmar ta hatadu malamai suka ce ba wai shiriya ta addini kawai ba shiriya ta rayuwa in kana bin manzan Allah za ka zama mai basira in kana bin annabi ba za ka zama mai basira in kana bin annabi za ka zama mai kwazo in kana bin annabi za ka zama lafiyayyen mutum kana bin annabi za ka zama mai hankali kana bin annabi za ka zamanto mutumin kirki za ka zamanto mai hangen nesa duk wata alheri na duniya wallahi in kana bin manzan Allah za ka same ta zama haka ne ko ba haka ba amma kuma idan ka saba manzan Allah to duk wata tarka kuma ta hayaniyar duniya to sai ta same ka nan ma kuma jama'a kun fahimci magana saboda haka cikin biyayya wa annabi akwai alkhairai mai ɗimbin yawa saboda haka in an ce annabi ya yi to kar ka tsaya magana kar ka tsaya bincike kar ka tsaya mai hikimar mai dalili a'a imam shafi'i fa ya taɓa karantawa wani daga cikin magabata hadisi da ya gama karantawa hadisin sai shi wannan mutumin sai ya ce masa a'a to kai shafi'i wannan hadisin cikin malamai waye aiki da shi a'a ya ce masa kai shafi'i ka yi aiki da wannan hadisin da yanzu kake karanta mana cewa mai aiki da shi imamu shafi'i ransa ya ɓaci idansa suka kada suka yi jawur ya fada shi da fada ya ce masa kai ka gani da janjami ne a jikina ya ce a'a ya ce daga kofar coci ka gana fito ya ce ya ce ya ina ce maka manzan Allah ya ce har kana tambaya ta cewa wai na yi aiki da hadisin ko su waye suka yi aikin da hadisin na fata kun fahimci magana ma'ana ba a saurarawa wata magana daga an ce annabi ya ce magana ta kare shikenan kawai karba da maganganun su da suke cewa wai ko komai sai annabi yayi abin abin da annabi yayi sai kun yi kwarai da gaske komai da annabi ya sai mun yi sai fa idan ya fi karfin mu nan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abin da damar mu ta bamu da lafiyar jikinmu shi ne za mu yi amma dai sai mun kwatanta kwaikwayon manzan Allah mu ba za mu cika titi mu ce mu masoya annabi ba ne amma sallar mu ba irin ta annabi ba zakkar mu ba irin ta annabi ba hajjin mu ba irin ta annabi ba abin nan azumin ba irin na annabi ba salatin mu ba irin na annabi ba tafiyar mu ba irin ta annabi ba zaman mu ba irin na annabi ba kwanciyar mu ba irin ta annabi ba tashin mu ba irin na annabi ba ci da shan mu ba irin na annabi ba auren mu ba irin na annabi ba sunan mu ba irin na annabi ba garar mu ba irin ta annabi ba mu ba za mu yi haka ba komai sai mun kwaikwayi ya annabi yayi sai fa in ba mu gano akwai inda annabin ya ce a yi haka ba wallahi tallahi amma in dai mun gano to lalle mun kwaikwayi wannan idan damar mu ta ba mu dama muka iya exactly yadda annabi ya falillahi alhamdu wal minna idan Allah bai sa muka gano haka ba ko ba muka iya aikata haka ba Allah da ya ga mun yi kokarin mu ko haka ne ko ba haka ba Allah ya ga kokarin mu zai cika ta mana shawara to wannan shine Allah ya shirye da mu da haka yake cewa ku ci abin da ainihin ku yi alwala daga dukkanin abin da wuta ta taba wa huwa mahmulun al istihbabi malam da yazo nan sai ya ce to wannan hadisi an dauke shi ne a bisa mustahabbanci wato ba wajibi bane li hadisi amr bin umayyah ad-damari me dalilin da yasa malam yace cin yin alwala idan an ci abin da wuta ta taba ba wajibi bane yace saboda hadisin amru dan umayyata bomari qala yace ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yahtazzu min katafi shatin naga annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yana zabtarar karfatar akuya an san karfata aiko tabi rigiji gabji wasu sun ce sun sani wasu sun ce ba sani ba wani yace cinya eh yawwa mala abdulkadir sai ba zai nuna shi kar a ce shi ne ya faɗa wato in ma ba a dace ba ba kai ka faɗa ba ga abdulkadir akwai wayo akwai dabara to allah ya albarka gaskiya ne cinya ne amma ta ina masha allah to wancan ya faɗi rabin amsa mal nura ya faɗi rabin amsa kun faɗi rabi eh yauwa cinya kafar gaba jama'a ita ce karfata da hausa an gane magana da kyau ko to ya ce ya ga annabi yana zabtarar karfatar akuya karanta littafin shama'ilul muhammadiyya eh malin na san yayi jawabi ko masha Allah yauwa annabi yana son karfata jama'a eh yana son karfata to kaga shi yasa wani sahabi an je walima da aka kawo abinci nama ne aka dafa shi tare da kabewa shi kuma a duniya daga ya ga kabewa ma amai yake yi ka san akwai wani abincin da ka tsane shi kana ganin sa yake ji zuciyarka na tashi to shi haka yake ba ya san kabewa to sai aka je walima annabi aka gayyace shi ya gayyace su suka tafi da aka je sai aka kawo kabewa da nama a dafe an yi gwatansa ga nama zulu-zulu ga kabewa sai ya ga annabi yana tura naman yana yaso kabewar yana sharba wallahi ya ce da idan ya ji an ambaci kabewa sai ya ji kamar amai zai zo masa amma tun daga ranar da ya ga manzan Allah an kawo nama da kabewa yana tura nama yana sharbar kabewa sai ya ji duk duniya babu abincin da yake so irin kabewa li hubbi hali rasulillah saboda annabi yana santa yana shanta ka ji malam sahabbai ka ji ahalus sunna na gaskiya ba ahalus suna ba akwai ahalus suna sunan ahalus sunna ne su akwai kuma ahalus sunna to waɗannan su ne ahalus sunna na gaskiya malam kawai in annabi yana son abu to suna so kawai ba ruwansu da meye hikimar son meye amfanin abun ai annabi ba zai so abin da ba shi da amfani ba to tsarki ya tabbata ga Allah karanta littafin a tibbin nabawi ka ji menene amfanin da kabewa take a jikin dan adam ko yanzu likitocin zamani ka je ka samu ƙwararren likita da yake zurfafa bincike cikin magunguna ka je ka ji meye amfanin kabewa a jikin dan adam kabewa tana magungunan cututtuka sun fi guda 60 a jikin dan adam 60 ka ji da kyau tana maganin cututtuka da yawa shi yasa fa mutanenmu na karkara ga su ba Allah ya saka da alheri su da ke sun taso kabewa ba ta zama abin nan a gurinsu ba haka za a yi gwatanta a yi miyarta a yi maka burabusko haka ne ko ba haka ba kai daga jin sunan abincin kai kasan zai yi daɗi billahi lazi burabusko masha Allah Allah a haɗo ma burabusko malam gamiyar kabewa malam mutum ya sharɓa su yasa ba su da allurai a lokacin ba asibiti ba wani ci gaban harkar lafiya ba WHO duk babu haka ne ko ba haka ba amma wallahi ga sanar dattawan mun nan jam da su malam sai karfi da lafiya su ta ayyuka amma kai ka zama wani rabaje da kai hakan nan ba ka za ka iya komai ba saboda su sun tahi da wannan abincin da mu muke rainawa su shine abincinsu akwai wata tasha ana ce mata ikra tana wani program sunansa giza'i dawa'i abinci na magani na wani babban likita ne na musulunci mala yana farfashe maganganu ba kwa jin larabci matsalar kenan matsalar kenan da yau din da daddaren ka je ka kama wallahi za ka sha abin nan ka ɗauki yar fefar ka da biro kana sauraron shi sai ka ɗauki fa'idoji masu ɗumbin yawa waɗannan kayayyakin abinci da kuke gani ganye-ganyen nan da wasu abubuwa walla akwai yadda za ka sarrafa ya zama ma abinci kuma magani kai ta rayuwarka ana ta gwaje-gwajen mutane ba ruwanka Allah wannan suga ya make shi wannan diabetes wannan waye duk a ganka jam a ce akara makalla lafiya kuwa ku koya mana addu'ar nan mana ba wata addu'a da addu'ar sannan da kula da lafiya ta tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama da tsarin itatuwa an gane magana da kyau ko to wannan yana daga cikin muhimmin abu da ya kamata kowanne musulmi ya mai da hankali a kansa addinin nan ya zo mana duk wata fa'ida da ka sani amma wallahi mun zama daskararru ne duk sai yasa abubuwan mu suka lalace ba ma harba tunanukan mu ba ma bincike duk abin da aka zo ana mana ba ma tsaya mu mai da hankali mu koya amma wallahi da za mu mai da hankali baka da matsala dangane da rayuwarka ko addininka Allah ya shirye da mu ni na manta ma ina muke yawwa ko min katafi shatin ko ya hatazzu min katafi shatin annabi yana fisgar ko yana zaftarar karfatar akuya fa akala minha annabi da ya ci fadu'iya ila sala sai aka kira annabi aka ce ya zo gashi an tada sallah an kira sallah faƙama annabi sai ya miƙe watsara sikina sai wurgar da wukar da yake zaftarar karfatar akuya wasalla walam ya tawadda ya tafi sallah ba tare da ya sake mai ba alwala ba kaga ya nuna alwalar annabi tana nan dan ya ci wannan nama na karfatar akuya wanda aka gasa bai nuna alwalarsa ta mai ba ta ɓaci ba shi yasa mustahabbi ne ba wai an ce dole bane duk waɗannan abubuwan da muka ambata ba an ce dole bane kamar yadda na faɗa amma so samu ana so a yi ina fata an fahimta saboda haka annabi da ya gama cin karfatar akuya da aka kira shi aka ce an tada an kira sallah fa ya rasulullah sai jefar da wukar da yake yankar naman sai ta ya tafi kuma wannan yake nuna mana naman ashe menene gashashe ne wanda wuta ta taba shi ne mubasharatan domin inda dafaffe ne da roman sa ai babu bukatar sami wuka amma gashashe wanda bai riga da yayi lugub ba shi ake sa wuka ana yanka ana sakawa a baki ina fata kuna fahimtar magana Allah ya shiryar da mu a daga cikin abubuwan da ake so a yi ainihin wato alwala a kansu abu na shida likulli salatin ana so kowace sallah a yi mata menene alwala ko da kowace sallar da kai akwai alwalar ba ta karye ba sai ka zo za ka sake wata sallah to an fi so ka ƙara menene yin alwala li hadisi buraidah radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه فلما كان يوم الفتح توضا ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته يا عمر أنغانيكو ana so a yi alwala ga kowace sallah kamar yadda muka ji da hadisin buraida saboda hadisin buraida kala yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda'u inda kulli salatin annabi ya kasance kan yi alwala a kowace menene kowace sallah halan ma kana yawmul fatihi lokacin da aka zo fatuhu makka shine yawmul fatihi a tawadda'a annabi sai yayi alwala ta farko wa masaha ala khuffaihi da ya zo alwalar sai ya shafa kan huffi yana da huffi a kafarsa so da ya zo wanke kafa bai cire huffin ba sai ya yi shafa a kansa wanda babin da za mu zo mu gaba mu shiga kenan idan mun karasa wannan babi ka yi shafa a kan huffinka idan kana sanye da huffi ɗin jama'a kuna fahimta yawwa wa sallar salawati bi wudu'in wahidin annabi yayi sallah da alwala ƙwaya nawa kwaya ɗaya duk sallolin nan na wunin nan ya yi su da alwala kwaya ɗaya faƙala lahu umar ya rasulallah a sai umar ya ce ya manzan allah innaka fa'alta shay'an yau ka aikata wani abu menene wani abu shine annabi ya yi salloli gaba ɗaya da alwala nawa ɗaya ya ce yau ka aikata wani abu lam takun tafa'aluhu baka kasance kana aikata haka ba sai wannan ya nuna kenan kowace alwala annabi yana me yana sake maimaita alwala abin nan sallah kowace sallah annabi yana maimaita me alwala amma yau sai aka ga yayi wani abin da bai saba ba ina fata ko fahimta alwala ce kwaya ɗaya amma da yayi salloli kusan guda biyar din duka da ita a wunin gaba ɗaya da ita ya sallah to shine Umar shi da kansa sai ya ce ya Rasulullah yau naga kayi wani abin da baka saba yi ba ka saba duk wata sallah za ka yi mata alwalarta yau kuma sai muka ga alwala ɗaya ka yi salloli kusan na yi ne gaba ɗaya da ita me ya faru jama'a kuna fahimtar magana lam takun taf'aluhu fa qala sai manzon Allah yace amdan fa'altuhu ya Umar amdan da gangan fa'altuhu na aikata ya Umar ya kai Umar ma'ana ina sane da abin da na aikata ma'ana ya halatta kenan ko ina fata kun fahimci magana e ya halatta ne yasa ne haka ya kai Umar shi yasa sahabbai sun taimake mu fa wallahi irin waɗannan abubuwa in ba don tambayar da suke wa manzan Allah ba za mu gane hukunce hukuncensu ba za mu gane ba shi yasa za ka ga a cikin mutane akwai wanda duk motsi zai tambaya kar a ji haushin shi kar a ji haushin shi matukar tambaya ce ta neman fahimta wallahi a barhe ya tambaye shi yana da kyau domin tambaya ita take ƙara fito da haƙiƙanin darasi wani lokaci malami zai yi magana ka ji ta a cikuikuyi haka ne ko ba haka ba kwakwalwarka ba ta riga ta gano me ke nufi ba to idan kai tambayar wani ma a irin ka ne wani ma irin ka ne kana yin tambaya sai ka ji an warware abun to shi yasa wani lokaci masu yin tambaya din nan a dinga musu uzuri idan suka yi tambayar in dai tambayar muhimmiya ce ta shafi darasi kuma tana faɗakarwa tana ankararwa akan wani abun da ya shiga duhu wannan babu laifi ga umar yanzu kaga ya ga wani abu da annabi wanda bai saba ba yayi tambaya a kai manzo Allah ya ce da ganganye haka yana sane haka sai ya zama ba ma su sahabbai ba hatta mu ma yau mun samu fa'ida haka ne ko ba haka ba to yana da matukar muhimmanci Allah ya shirye da mu to shine sai ce amdan fa'altuhu ya Umar da ganganne haka ya kai ainihin wato sayyidina Umar an gane ko inda kulli hadafin to idan duk wani hadasi ya faru nan ma ana so ka sake alwala hadas akwai karami akwai babba ko menene babban hadasi shine janaba ko me ko biki ko me ko al'ada ko ko bayan me bayan gida me karamin hadasi eh ban gane bai kuna son son son son ka fito ka yi magana eh ko mazi ko wadi ko me ko iska ita ma karamar hadasi ne ko na fata an fahimta to duk wacce ta faru cikin waɗannan za ka sake meye ne alwala na fata an fahimci magana li hadisi buraida saboda hadisin buraida shi ma قال يتي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا kaji wata ruwaya ko mun karanta wata ruwaya a baya aiko to ga wata ma inda kulli hadath ana so a yi alwala idan wani hadasi ko kowane hadasi ya faru saboda hadisin buraida ya ce asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman wata rana annabi ya wayi gari fada'a bilalan sai annabi ya kwala wa bilalu kira faqala ya bilalu sai ya ce ya kai bilal bima sabaqtani ila aljanna me ya faru naji ka riga ni shiga gaba a aljanna kun ji magana wannan ruwaya ce yan shi'a suka dinga zunduma mana ashar cewa to rashin mutuncin naku ma ya kai intaha kun ce bilalu ya riga annabi shiga aljanna suka dinga zagin suka dinga zagin bukhari suka dinga zagin muslim suka dinga zagin manya-manyan malaman sunna saboda wannan ruwaya ta cewa bilalu yana gaba annabi na biye da shi a baya to don allah jama'a wa ya faɗi wannan magana shin annabin ne ya faɗa ko mu muka ƙirƙiro ta annabi ya faɗe ta haka ne ko ba haka ba to mu me laifinmu mu eh me laifinmu ba mu da laifi so don haka ba mu muka karzo man ban mara ta aka ba mu haka ne ko ba haka ba saboda haka ba mu da laifi annabi ne ya faɗa mu kuma Allah ya riga saka mu mun sawa kanmu ka'ida in dai annabi ya faɗi magana sai mun faɗe ta wallahi sai mun faɗa sai dai in ba mu ganta ba ko ba mu karanta ba saboda haka in za ku kwana dubu kuna zagin mu mu ahlus sunna muna cewa ai ba mu kyauta ba ai mun ce bilalu ya riga ya bi manzan Allah a gurin mu ya fi annabi a gurin mu tunda shi ya shiga aljanna annabi na biye da shi a baya oho annabin dai ya faɗa shi ya bada labari mu koma karanta amma abin da muka ce shi ne su malaman hadisin da suka rawaito hadisan sun faɗi me ma'anan hadisin kuma na faɗa muku rana cewa Allah ya yi wa bilalu ne jaza'an wifaƙa sakamako daidai da aikinsa shi ne a nan duniya bilalu idan suna tafiya da manzan Allah bilalu shi yake gaba daga ya ga wata ƙaya sai ce ya rasulullahi hankali ga ƙaya nan karkata ka na fata kun fahimta sai ya kaɗe ta da sandarsa ko ya sa hannu ya ɗauki in ya ga wani dutse sai ce ya rasulullahi ga dutse karka ya tuntube da shi sai ya sa hannu sai ya buge shi sai Allah ya ce to tunda kuka rayu da annabi a aljan abin nan a duniya a haka to ku shiga aljannar ma a haka ya fito shi kenan kawai jama'a kun fahimci magana to kaga me yin abun faɗa a ciki ba ku zo kuka tambayi malamanmu na hadisi ya suka fassara maganan nan ba kawai daga kun ji an ce annabi ya ce ya ji bilalu a gabansa a aljanna kawai sai kuka hau zagi ba ku ji me fassarar maganar ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko ba haka aka yi da kiristoci ba suka ce Allah ce fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga masu sallah don haka ba za su yi sallah ba su sallar ma an ce za a yi azaba to kaga farko dai tukunna wa ya fassara musu qur'ani su fa ba makaranta qur'ani bane ko ba mahaddasan sa bane ba mafassaran sa bane dan me yasa za su dauki kawai gundarin aya ba wanda ya fassara musu cikin malaman qur'ani su haukanta su zauna kaga da sun zo gurin malaman tafsiri sai su ce to na farko dai tukunna kafin wannan ayar ku karanto ta baya in kun karanta wannan din kuma ku karanta ta gaba da ita sai a ji meye ne matsalar amma yanzu iya wannan kuka ɗauka kawai kuka ce fawailul lil musallina bone da azaba ta tabbasa ga masu sallah sai kuka ce to tunda haka ne ba mu ba sallah ce to ba ku yi qur'ani adalci ba haka ake karanta qur'ani ba jama kun fahimci magana da kyau ku da an an matsa gaba sai a ji an ce allazina hum an salatihim sahu su ne waɗanda suke wasa da wargi da shirme da hayaniya da sallarsu ba su tsaya suka yi ta yadda Allah da annabi suka karantar ba to wannan su ne azaba ta tabbata a kansu to yanzu kaga kenan duk mutumin da ya ce wailun ta tabbata ga masu sallah akwai buƙatar ya yi classification haka ne ko ba haka ba waɗanne irin masallata to haka duk mutumin da ya ce abu huraira yana gaba da manzan Allah a wajen shiga ina aljanna bilal sorry bilal me ake nufi akwai bukatar yayi bayani a bar shi yayi bayanin me wannan magana take nufi ba wai kawai a hau zagin shi ana cewa ya fifita bilalu akan manzon Allah jama'a kun bayyana magana Allah ya datar da mu da haka yake cewa a naji ƙara takalminka yace a a menene ya bilalu bima sabaqtani ila aljanna ya akai ka riga ni higa aljanna inni dakhaltul jannatal barihata jiya da daddare na shiga aljanna Allahu akbar ka ji annabin mu yi kamar kai ne ka ce jiya ka shiga ɗakin mamarka ko to shi kuma ɗakin mahaliccinsa ne Allah ya gina aljanna kuma ya bawa annabi dama duk lokacin da yake son shiga yana yin bacci kawai sai ya shige ta jama'a kun bayyanci magana da kyau ko yace jiya na shiga aljanna kai wato wata darajar sai Allah idan ya baka yace ya gama mm yace jiya da daddare na shiga aljanna jiya fasami'tu khashkhashataka khashkhashataka sai na ji karar takalminka ita ce khashkhasha an gane magana da kyau ko amami a gabana ina fata an fahimci magana ina bayanka kana gaba ya aka yi faƙala bilalun ya rasulallahi sai manzan Allah ya ce abin sai bilal ya ce ya manzan Allah ma azzantu qattu illa sallaitu raka'ataini ban taɓa yin na alwala ba face sai nayi menene nafila raka'a biyu da ita ku ji fa jama'a alwalan da muke ta cewa ayi da ita ayi ayi ayi to kun ji abin da ya kai bilalu ina aljanna kenan yayi alwala yayi nafila raka'a nawa biyu yace ban taɓa zama haka kawai ba na yi alwala ta karye ban yi wani abu da ita ba na yi ya ce wala asaba ne hadathun qattu kuma tun da nake wani hadasi bai taba samu na ba hadath na yi fitsari ko ne bayan gari ko wani a makamancin haka illa tawadda'tu indahu face sai da ne menene ne alwala da wannan hadasi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa bilal li hadha to wannan shi kai ka aljanna mu ma zai kai mu idan muka dage ko to wallahi sai mu dage sai mu dage ka zama mai zama da alwala wani Allah ba shi lafiya zai iya awa biyar da alwala bata karye ba to ai kaga kana asarar zama haka kawai kai kai alwala kai ta harkokin gabanka in ka ji ta karye bayan awa biyar ka sake zama kai wata shikenan kawai mun faɗa tana kare wa daga shaidanu da sihiri da tsafi da tsubbace tsubbacen mutane tana kawo albarka tana ƙara lafiya duk mun yi bayanin nan fatan mu Allah ba mu ikon aiki jama'a akwai sauran ɗan ganu guda biyu kafin wannan babi amma tun ɗazu na ga an bani lokaci ya ƙare ko to don haka sai ku yi haƙuri insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu ƙarasa wannan magana sannan sai mu shiga kuma babin da yake magana akan almashu alal huffaini wato shafa akan ainihin wato huffi abinda muka faɗa daidai da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da bincike da ni da ku Allah ya yafe mana ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أشهد أن